أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة جماعة المسلمين من أقارب وديا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي cikin ikonsa da wasa ya ba mu ikon gabatar da faralin sallah asuba a cikin jam'i da fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan da ke ciki kuma Allah subhanahu wataala ya karfafe mu da mu da ayyan mu gabaki daya kai a yau muna safiyar juma'a bakwai ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1446 wanda ya daidai da bakwai ga watan uku na shekara 2025 miladiya ci gaba da karatun bayani akan ƙofofi na alheri abubuwan khair ayyuka na alheri wanda ya kamata a ce musulmi ya tattara su a cikin wannan wata mai albarka domin ya kwashi lada daga rabasa da ke cikin wannan watan ta yi mutum ya kasance yan uwa kullum muna tunatarwa ya kasance shi ne ramadan ɗinka na ƙarshe ba za ka sake wani ba ko za sake wani ba mu yi ƙoƙari kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wani sahabi salli salatul muwadda ka yi salla irin ta mai bankwana ma'ana i azumin ka kamar azumin bankwana ne azumin da zai kasance cikakke karɓaɓɓe wanda sakamakonsa gidan aljanna ne domin a ƙarshen ramadan allah subhanahu ta'ala ce an gafarta maka muna zano irin ayyuka na alheri da ya kamata mu tattara a cikin wani watan mai ramadan wanda ayyuka ne wanda duka za mu iya tattala su mu aiwatar da su a jiya mun tsaya na 75 muka ce daɗa da ɗibul kalam daɗa da magana zance ga 'yan uwanka wanzu allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka ji tsoron wuta ka kare kanka daga wuta ko da da rabin dabino ne idan baka samu ba to ka faɗa ma ɗan uwanka magana wadda ke mai daɗi za mu tashi na saba'in da shida shi ne asumtu wa hifzul lisan illa min khair kan shi yana da cin ayyuka na alheri mutum ya yi shiru kawaici ya kame harshensa daga dukkan fatir da wani abu wanda zai iya zame masa matsala a rayuwarsa ko addininka in ba alheri ba ne ba mana maimakon ka faɗi wani kalma ka furta wata kalma ta sharri ko kalmar da za ta kasance matsala a gare ka to gara ka kame baki ka yi shiru shi kan shi kame baki mutum ya yi shiru a kan da ya faɗi wani mummuna abu to alheri ne annab sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira to saboda haka falyakul khairan in za ka yi magana to faɗi magana ta alheri in za ka furta to abinda zai furto ya kasance alheri ne in kuma ba alheri ba ne ba auliyarsu ta mafi Allah ta kame baki kai shiru shi kan shi shirin to lada ne falala ne ɗaukaka ce daraja ce a gun mahalicinka ma'ana da ka faɗi kalma da a zo ana ta ta ba ba wani ya faɗa wa to in ka kame baki shi kenan ko a duniya ma in kai shiru ana ta kaza ana ta ce kaza kaza kai shiru baka ce koi ba da aka zo an aka tattara da an je ana bincike ma sai a ce to wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani kuma shiru ya gum ka ka huta ka kubuta to baratana kuma har addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alheri ko ya shiru ma'ana shi kan shiru alheri ne na saba'in da bakwai hifuzun lisani minan lagawi wa rafsu wa tsab kame baki daga lagaw mana yasassar magana maganganu marasa daɗi wa rafus ko kuma maganganu na batsa maganganu waɗanda suke na ashaliya wa sab ko kuma ita kanta ashaliyar mutum ya dinga ashar mana mutum ya dinga zage-zage abubuwa marasa daɗi mutum ya maida kamar wannan shine wayewa ko ci gaba a wannan ɗan uwa matsala ce a rayuwarka matsala ce ga addininka a rayuwa ba za ka yi mutunci ba ba za ka yi daraja ba in tsone masu dace ga tsohon ukaricar mana kenan abin kaga abu da wanda aka ce ma mutum tsohon ukari ya lalace annab sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ke cewa laysa siyam min al-akli wa shurb إنما الصيام من اللغو ورفث فإن صابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم النبي صلى الله عليه وسلم كتا ليس الصيام من الأكل والشرب ‘yan uwa musulmi ku sani fa azumi ba wai kaɗai ba kamewa daga ci da sha ba an yi sahur shi kenan alfiji da ya keto an kame ba ci ba sha har zuwa fada rana ba wannan kaɗai bai ke nuna ma'anar azumi ba a'a inna masiyam min al-laghwi wa rafath manzala sallallahu alaihi wasallam ce ko ka kame da ci da sha to dole kuma sai ka kame daga al-laghaw mana ya sassar magana lagaw maganganu marasa kyau maganganu mar daɗi warrafas sai mutum ya kame daga maganganu na batsa maganganu na ashaliya maganganu waɗannan rashin mutunci duk sai mutum ya kame da su saboda haka ba zagi ba batsa ba faɗin maganganu fa'in sa baka ahadun idan ma da wani zai kundima maka ashar ya zage ka aujahil anka ko ya faɗa maka maganganu marasa kyau mamanu munana na rashin mutunci na rashin da'a aleka a gare ka muzu Allah ce faƙul inni sa'im inni sa'im ka faɗa ma ɗan wannan naka ce ya ka Allah baka ta mai bara ni ibada nake ni bautar Allah nake ni ina azumi saboda haka azumi kuma kamewa ce total gabaki ɗaya ba wai kamiya kaɗai ba daga ci da sha ba a sai an kame dukkan daga maganganu marasa kyau maganganu na batsa maganganu waɗanda suke ba kan hanya ba kadda mutum ya kasance da azumi da wajen azumi ɗaya ne a azumi yadda yake kunduma a shar yadda yake ana yana ta hauka da waye da sauran shi ana mishi ihu to haka a cikin azumi yake to aikin banza ne ma'ana mu zala ce duk mutumin da bai bar waɗannan abubuwa ba yana azumi to azumin naka azumin naka bai da amfani bai da ma'ana saboda haka azumi kamiya ce ga baki ɗaya azumi ramadan yana koya ma mutane nutsuwa da tarbiyya da ɗa'a da komawa ga Allah subhanahu wata'ala duk wanda ramadan bai bashi darasi ba ramadan bai tarbiyyantar da shi ba to ya zubila to da wuya a ce kuma wani wata ya tarbiyyantar da shi duk wanda a ramadan bai bar saban Allah ba bai bar a aikin asha ba to ya zubilla da ya kuma wani wata ya ba shi wannan darasa domin shi ita kullum ramadan wata kyauta ce wata baiwa ce wata falala ce Allah subhanahu wataala ga bayansa duk abubuwan da kai a baya to ga dama ta ka zo ka sarar ka zubar ka watsar ka tuba duk wanda bai tuba a ramadan ba to ya zama dan asara wannan shi da abinda mazala sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka haramta shi ya zama lalatacce na banza a ramadan to har abada na banza ne duk wanda bai tuba ba a ramadan to ya zubla to babu a wani wata da zai tuba domin shi da ramadan wani wata ne na musamman special a shekara da ɗan adam da kurakurai da waye da sauransu to dama ce ta ƙarshe Allah su wanta ba ɗan adam maɓarnaci da maɓarnaciya da mai gulma da mai gulma da waye da sauransu duka baki ɗaya ku zo ga lokaci ga watan gafara ga watan tuba ga watan da dama Allah ya baka in ma wata matsala ce kake so ka rabu da ita to ramadan dama ce duk karbu da minini ramadan zai koya maka haƙuri zai koya maka jimuri zai koya maka ɗa'a zai koya maka ƙamna ta musulunci soya da sauransu duk abu saboda ka ɗanwa rahama ce da jin kai da tausayi allah su wantala ya mana kyautar watan ramadan saboda haka wanda ramadan bai canza shi ba to ya zubulla manzo allah sallallahu alaihi wasallam ce fa huwa mahabu na 78 hifzul lisan anil qawli zur yana daga cikin ayyukan da mutum zai yi a wannan wata mai albarka ya ƙara samun laga shine kame harshensa daga maganganun ƙarya ƙaunusur maganar banza maganar ƙarya maganar da ba haka take ba annab sallallahu alaihi wasallam ya ce mallam ya da ƙaunusur wal amalu bihi wal jahal فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه مزالة صلى الله عليه وسلم دم متمن da bai bar ƙarya ba kuma bai bar aiki da ƙarya ba a cikin Ramadan bai bar ƙarya ba kuma bai bar aiki da ƙarya ba a zo a faɗa masa wal jahal ko jahilci wawanci dabbanci ko kuma maganganu waɗansa marasa kyau falaisa lillahi hajata fi an yada a da'amuhu wa sharabuhu to Allah ma da kanshi baya buƙatar barin cinsa da sha ba su da amfani in har ramadan ba zai iya canza maka ɗabi'unka ba halayyanka munana ka gyara ka dawo mutumin kwarai in har ramadan ba zai iya canza ki ba to aikin banza ne Allah baya buƙatar barin cin baya buƙatar barin sha in ji masu Allah sallallahu Alaihi wasallama duka kuma ‘yan uwa waɗannan hadisai ne ingantattu daga masu Allah sallallahu Alaihi wasallama masu Allah sallallahu Alaihi wasallama na ce azumi ke na ‘yan uwa mu sani ba kamewa ne ba da ci da sha kaɗe ba kamewa ne ta kowane abu da tako ne ake so a gare ka a gare ki na 79 hifuzul lisani min aziyatul musulmi kamewa ka kame harshenka daga cutar da musulmai kada ya kasance a wajen ramadan kana cutar da musulmai da bakinka da harshenka kuma a ramadan ma haka ma'ana baka bar cutar da bayin Allah ba baka bar musu sharri ba baka bar musu kazafi ba a cikin ramadan ma yi kake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musulmin kwarai shine musulmin da musulmai ɗan uwansa suka kubuta daga sharrin harshensa da kuma hannunsa ma'ana duk musulmin da zai iya cutar da ɗan uwansa musulmai da harshe ma'ana ya musu kazafi yarfe kage abinda ba haka ba ya ce haka ko kuma mutumin da zai iya cutar da ɗan uwansa da hannu to saboda haka manzo Allah ce wani ba musulmin kware bane ba musulmin kware shine musulman da ƴan uwansa suka kubuta daga sharrin bakinsa sharrin harshensa da kuma hannunsa in ko ba haka bane ba to kai ba musulmin kwarai bane ba wannan ma'auni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada na gane musulmin kana so ka gane kai musulmin kwarai ne to ya kasance duk ɗan uwa musulmai sun kufuta daga sharrinka sun kufuta daga harshenka da hannayensa na tamanin hifzul lisani min al-ghiba yana da cikin ayyuka na alheri saboda haka a wannan watan Ramadan mutum ya kame harshensa daga riba mana yin da mutane cin naman mutane radar mutane shine riba bayan da za a yi musulmi kana azumi kana radar mutane annab sallallahu alaihi wasallam ke cewa a ta duruna manil riba ƙalu allahu wa rasuluhu a'lam ƙala zikiruka a haka bima ya kara ƙila أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اختبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته النبي صلى الله عليه وسلم كتوا أتدرون من الغيبة shin kun san me ake ce ma ghiba yi da mutane rada cin naman mutane kun san riba musa Allah sallallahu alaihi wasallam ke tafiyar sahabbai kun san abin da ake ce ma riba qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa kadai suka sani mana sun mayar da abin sani daga zuwa ga Allah da manzansa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zikiruka akhaka bima yakrah ma'ana ka ambaci ɗan uwanka ka faɗa wa ɗan uwanka abin da yake kyama abin da baya so ka dinga ambatan ɗan uwanka da abin da baya so ka je ka dinga faɗin abin da baya so ɗan uwanka bai so ɗan uwanka ba ta bukata ka dinga faɗin haka musulmi kila sai sahabbai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a fara'aita in kana fi akhi ma aqul ya rasulullah to idan ya kasance abin da na faɗa ga wannan dan uwana ko yar uwata eh haka in ne tabbas yayi abu ya aikata abu da gaske ne ba ƙarya bane ba kai masa ba yaya to shi ma giba ne shi ma rada ne ci da shi ne qala in kana fihi ma taqul faqad ikhtabtahu manzo Allah ce wannan shine ce idan har abin da abin da ka fada eh lalle tabbas ya aikata haka haka ne to shi ne ka je ka faɗa mutane to shi ne riba shi ne raɗa shi ne cin naman mutane tabbas ka san ya aikata abin ka je ka faɗa ma wani maimakon ka kira shi gefe guda ka masa nasiya ko ka kira ta ka yi mata nasiya wane a matsayinka na musulmi a matsayinki na musulma bai dace da kaza kaza ɗabi'un nan ba naka ne ba halayen nan ba naka ba ne ba Allah da manzo sun hana haramun ne haramun ne haramun ne bari a sai ka koma ka je ka yada ai tab na hango wane da wane a can guri na hango wacce da wannan dan kaza ai wane ai kaza ai yanzu da guri kaza muzala ce to wannan shine ake ce ma riba ka je ka faɗi abin da dan uwanka ya aikata maimakon ka sutarta shi maimakon ka boye ko ka yi masa nasiha da kai sai shi a sai ka je kana yada to wannan shine ake ce ma riba wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu musalla sallallahu alaihi wasallam ai in kuma abinda ka faɗa ba da haka bane ba bai aikata ba to wannan kuma wani hukunci ne kuma daban shi kuma shi ne ake cewa kage wannan kuma kage ne kama bawan Allah to shi ma kuma ka jira sakamakon ka akun Allah subhanahu wataala saboda haka kenan kun ga ta ko ina zai fita musulmi so ake kasance wa man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi muslim duk wanda ya ma dan uwansa sutura Allah zai masa sutura duniya da lahira Allah yana taimaka ma bawa matukar bawa yana taimakon dan uwansa musulmi saboda haka al'umma musulmi ba a san musulmi mai sharri mai yada albasha kullum musulunci shi albasha kewaye ma na tsare ta ake ba a san bata musulmi a'a saɓani yanzu kuma Allah ka bar mugun zamani a'a wai yanzu laifin aibin ake nema a'a ba aibi ake ne ba aikin alherin mutum ake fada sharri kuma a kame in na nasiha ne a yi masa nasiha ya kara to wannan ita ce ɗabi'a ta musulunci ita ce ɗabi'a kyakkyawa wadda al'umma sai a zamna cikin farin rai da son juna da gamsar juna amma ya kasance an ɗauki ɗabi'a irin ta yahudu a a sharrin ake kullum cikowa wannan shi ne ma'ana sharrin domin kullum a cutar da kai a a sharrin mutum ake nema in ka ƙi abin da yake so saboda haka sai ya haɗawa duniya ce ai wani mutumin banza ne ya yi kaza da kaza abin da ya fice shekara da shekaru to wadda waɗannan halayya ne na yahudu da nasara allah kare mu yan uwa lokaci ya je ya tsaya nan zan tsaya da fata bukata daidai allah tara mu cikin ladan abin mu kuskure allah ya fi mana bukatotun na alheri allah biya mana su allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba da yi kwambinta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mai yakon guje mata wasu ba na kallahu wa bilhamdika na shahadu an la ilaha illa anta na saka firka na tuba ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu.